بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 16 ga watan Dhulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na biyu insha Allah a cikin waɗannan jeren giyar darussa daga littafin Tazkiratul Muta'allimin bi Nu'util Ulama'ir Rabbaniyin wallafar Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Hafizahullah wanda muke kira da suna wato siffofin malamai na kwarai. A darasin da ya gabata na farko mun fara karanta muƙaddimar da wannan malami yawa littafin. A za mu tashi daidai da yake cewa wa min al-mubiqati al-hasilati al-yawm fi saha al-ilmiya wad-da'awiyya al-faslu bayna al-ilmi wa bayna ad-da'wati ila Allah malam ya ce daga cikin wato abubuwa waɗanda suke masu halakarwa manya-manyan matsaloli waɗanda suka auku a farfajiyar karantarwa da da'awa a wannan ƙasa tamu mai albarka shine an samu wata rarrabewa da ta auku tsakanin ilimi da kuma kira zuwa ga tafarkin Allah hatta zanna kathirun minan nasi annal wahida kar ya kunu da'iyatan walau kana hazzuhu min al-ilmi ba'ilan jiddan har aka wayi gari ma mutane wasu suna tsammanin cewa ai mutum zai iya zama mai da'awa mai kira zuwa ga Allah koda ko ya kasance raban shi a cikin ilimi dan kankani ne sosai wa tawahhama ba'dhum annahu idza tasaddara lid-da'wa wa tara situhu bainan nasi faqad tarabba'a maqama ahli al-ilm wasu kuma suka tsammanci cewa in dai mutum ya fara kira ya fara wa'azi da karantarwa ya fara da'awa yana raddi da sauransu kuma aka yi rashin sa'a wato labarin shi ya shahara nan da nan ya zama mashahuri a tsakankanin mutane ana yawan gayyato shi videos ɗin shi suna yawo ana yawan saka shi a tiktok ana kiran shi tarurruka mabambanta ya zama mashahuri lokaci guda Allah ya jarabce shi da wannan shahara to shikenan sai ya ɗauka cewa shi ma fa yanzu ya zauna a kujeran malanta ce wa asbaha aliman bishari'ati kuma ya wayi gari kenan ya zama masanin addini qadiran alal ifta'i yana da ƙarfin wato dama ta bada fatawa ma annahu la ya'lamu min fununil ilmi wa asbabil ma'rifati shay'an zabali koda ko ya kasance bashi da wani ilimi na azo a gani a cikin fannonin addini da, da sanin ilimin wato kuskure ya faru ta ɓangare guda biyu ɓangaren farko na masu ganin cewa malami da, da mai da'awa wasu abubuwa ne daban-daban sauraka so, duk wanda yake da'awa to kawai ko da ilimin shi kaɗan sai a ɗauka wato ya kai wani mataki a ilimi saboda Allah ya ba shi baki Allah ya jarabce shi da shuhura Allah ya jarabci mutane da shi sai a ɗauka da gaske malami ne kuma shi ma a karankin kansa sai ya ɗauka cewa in dai har ya iya samun wannan karɓuwa a cikin mutane lokaci kankani to wannan ya sa ya zama mai ilimi kenan duk da ya san a cikin zuciyarsa ya san fa bai yi karatu ko malantar da ta kamata ya zama malami ba bai yi ba kama ce ne mutum kawai ya zo ya buɗe kemis ya fara ba da magani sai Allah ya bashi dace hannun shi zama da kyau duk wanda ya zo gun shi da ya bashi magani kawai sai ya warke sai ya ɗauka ai babban likita ne a dinga ce mashi dakta kuma shi ma sai a zuce shi sai ya riya cewa to yanzu fa daktocin nan babu abin da suka fi shi akai irin haka yakan faru da mutane a harkar ilimi nan da nan sai ka ga mutum kamar tashin gishirin andir ya zama wani babba a cikin harkar ilimi alhalin kuma ba shi da asalin abin da ya kira da suna ilimi kuma idan ana tattaunawa a saha ta ilimi inda masu ilimi ne da gaske bai iya kosa baki amma a cikin jahilai da sauran mutanen gari da 'yan siyasa da 'yan mata da masu gayyatar wa'azi to a wurinsu shi malami ne za kuma a yi ta gayyatar shi za ka yi ta jin labarinsa ko ka gan shi a talabijin ko ka gan shi ana, ana tallata shi malam ya sake cewa ma annal wajiba ala man yatasaddaru lid-da'wati wa yatasadda li ta'limin nas tare da cewa fa abin da yake wajibi akan duk wanda zai tunkari al'amarin kira zuwa ga Allah wanda zai tunkari al'amarin karantar da mutane an yakuna ladaihi ilmamun bil ulumi ash-shar'iyyati wal lughawiyya bi mukhtalafi takhassusatiha lallai ya zama cewa ya samu koshi ya cika cikinsa da ilmomin shari'ar musulunci da ilmomin harshen larabci da kuma wato takhasusat fagage mabambanta na waɗannan ilmomin ya zama fannin ƙur'ani fannin hadisi fannin fiqhu fannin tarihi fannin tauhidi fannin larabci nahwu sarfu balaga adab da sauransu ya zama kowane fanni yana da wani rabo wanda bai zama kankani ba yana da abin faɗi ya san lagon wannan fannin to sannan ne fa ya kamata ya shiga wannan harka wa min samma to daga nan ne ya dukhulu sahatar da'awa wa majalar ta'alimi min khilaliha ta kofar waɗannan ilmomin ne zai shiga fagen da'awa da karantarwa wa illa in ba haka ba faman dakhalaha min babin ghairi hadha duk wanda ya shiga harkar karantarwa da da'awa ta kofar da ba wannan ba falyakfu indahu min gairi hadha falyakfu inda haddihi to ya tsaya iya inda ya kamata wala ya sannan mansibat ta'limi wal ifta kar ya ce zai hau kan tozan wato dandamalin karantawa da bada fatawa wa ya takallama fi masaila kibarin ya dinga yin magana akan manya-manyan mas'aloli bi jahalin wa hamaqatin da jahilci da wauta wato inda baka da waɗannan qualifications din ƙwarewa da gogewa a fannonin ilimi mabambanta to kar ka shiga harkar da'awa kar kuma ka shiga harkar karantawa in kuma tsautsayi ya sa wani abu ya sa ka shiga to ka tsaya iya abin da ka sani ina fata mun gane wani wani tsautsayi ne yasa wata rana aka saka limanci a wani masallaci ko an yi tafiya aka ganka ka fi kama da mutanen kirki aka baka shugabancin wannan tafiya to kai iya abin da zaka yi kai musu kasuru a wuce ka tuna musu addu'a tafiya an zo za a yi wankan gawa aka ga kafi mutane kama da masu yi to yi iya wankan gawan nan kar a je kuma makabarta ka ce za ka kama wa'azi ka san kai ba malami bane iya wankan gawan nan zaka iya to alhamdulillah wasu mutane ne suka nemi ka zo ka musu abin nan hudu ba daurin aure ko kai sulhu tsakankanin wasu iyalai to yi wannan amma kar ka kama batun fatawa abin da ya shafi al'umma gaba daya ko batun shiga harkar rigiman malamai ko shiga wata matsala ta shafi matsalawar hadis ko ta shafi usulul fiqh ko ta shafi wata tsohuwar rigima wadda an dade malamai ma sun hakura cewa ba za a yi warware ta ba wata magana daɗaɗɗiya wadda har yanzu ana ta rigima a kanta alƙiratu khalfal imam ire-iren waɗannan masail ɗin da malamai ma sun haƙura da su to karka shiga wannan matsala in ka haka ka zo na lafiya za ka iya taimakon addini da gwargwadon abin da za ka iya ba tare da ka shiga cikin wata larura ko ka jawo kanka wata fitina ba Allah bai ɗaura maka wannan larura cewa sai ka shige ta ba to idan mutum haka sai zauna lafiya iya abin da ka sani kana iya karantar da shi amma kaka shiga matsala abin da baka sani ba kawai dan kaga ana yayin wata matsala ko tana trending ko kuma kaga kowa na tsoma baki kace kai ma bari sai ka tsoma baki wannan shine abin da yake ja mana da dama daga cikin mu rigingimun da muke fadawa malam yace wa inna mimma yusafu lahu anna hunaka shababan yace kuma abin bakin ciki akwai wasu matasa kanu jaddina fi talab sun kasance masu kwazo a wajen neman ilimi lokacin da Allah ya sa musu jarabar san karatu sun nuna ƙwazo harisi na alal julusi a mamashukhim za ga suna da kwaɗayin zama a gaban malamansu lisama ila ilmi don su saurari karatu wa mudarasa talfiƙi kuma su koyi fiƙihu walakin na humlan maƙtamahu mayadina da'awa amma ana nan ba da jimawa ba sai suka fara shiga suka fara kutsawa fagen da'awa ɗalibai ne masu ƙoƙari malamansu suna jin cewa waɗannan za su gaji wannan harka suna musu fatan alheri to amma kafin lokacin da ya kamata su nuna yayi su jira lokacin su basu jira ba sai kawai suka kutsa cikin harkar da'awa wa asbaha lahum situn wa dhikrun bainal amma lokaci guda kuma sai su samu shahara da ambato cikin jahilai saboda suna da fasaha suna da baki sun iya li'irabi sun san baki sun iya jawo ayoyi su kara nan su karatar to mu sauran mutane ga magana da mun ji haka sai mu ce kai ai masha Allah wani matashin malami da kaji an ce matashin malami ko to tsaya ka tantance tsaya ka tantance tukuna da kaji an ce ai wani sabon matashi ne mai zafi mai jini a jika to ka tantance ban ce maka dole zama mai matsala ba amma ka ba a hankali ka ba a hankali sauraron matasa kaka ce duk matashin da ka ji shi kawai da zafin jikin shi din nan shikenan bismillah misali da kullum muke bugawa shine Muhammad Yusuf na Maiduguri ka ji yadda yake shiga yana fita ya ja ayoyi ya ja hadisai ya yi waye waye dole in ka ji shi dole ya baka sha'awa ka dole ya burge ka yadda Allah ya mishi basira amma jibairin dubban matasan da ya kai su ga halaka to irinsu suna nan da yawa shi saboda nashi ya yi cara ne an ji labari a ko'ina kuma matsalar shi ta zama ta game duniya ta zama ruwan dare gama duniya shi sa ake buga misali da shi to da zaran irin wannan ya faru qata'u ma bainahum wa bain mashayikhihim min silatin min silati da ilmi wa urat talmadha da zaran ya ga cewa Allah ya bashi karbuwa jama'a suna san shi ana yawan gayyata shi wa'azin walima wa'azin goran sallah wa'azin mako an samu wani masallaci ya kafa wani darasi yana karantarwa mutane suna taruwa shikenan an fara mishi tayin za a bashi mata duk wata ustaziya za ta bashi yatta ko jikarta ana ana yawan kawo mishi matsaloli kullum ana bugo mishi waya algaba ta malam mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza to kawai sai ya dauka ai ya nuna sai ya fita batun malaman sai ya tsinke alaka shida malamai ya tsinke alaka shida jijiyar koyon karatu ya daina zuwa makaranta wabta'adu an musharakati ikhwanihim talabati ilmi fil julusi ala mawa'id ilmi wal ma'rifati wal fiqh sannan kuma daga nan sai kaga bayan ya rabu da malamai ma to ƴan uwan shi dalibai ma yafi karfin su yafi karfin ya zauna wuri ɗaya da su a zauna ana tattaunawa ko ana muraja ilimi yafi karfinta Allah ubangiji ya gafarta mana ga baki ɗayan mu wannan kuskuren kuskure ne am jiddan akwai wasu ɗalibai a nan makaranta dara hadis Allah ya saka mana daura da alkhairi ya dinga bin sa ɗaya bayan ɗaya yana musu magana cewa ku dawo makaranta mana dan mala albani ya rasu shikenan kun tafi ku dawo suna nan fa da ransu da lafiya suna cikin garin zariyan nan suna rayuwa wasu ma wallahi yanzu sai ka gansu a bidiyo zaka tana cewa ƴan makarantar nan sai ka ga tsofin bidiyo amma me suke cewa akwai wanda ya ce shin ana so ya dawo shi ma sai dai a bashi majalisi yadda su man dauda suke zama su karanta shi ma sai dai ya karanta shi ya fi ƙarfin ya zauna a yi irin wannan karatun da 'yan ajinsu za ka shi ma yanzu babban malami ne ka ji iya shege ku na ɗaya kenan wani kuma yadda cewa to shi me zai zo ya koya mala albani ya riga ya gama karantar da komai mala albani ya karantar da komai to amma kai ka gane komai din misali mukaddara da gaske ne ya karantar da komai kai ka gane komai din kama ka san baka gane ba wataƙila wannan rubutun mara wasali ma zai yi maka wahala karantawa za ka yi ta kuskuren li'irabi amma kuma kana cewa shaidan ya ruɗe ka cewa wai an karantar da komai don kuma ka raina malam dauda malam shu'aibu kabiru asgar malam umar mai tafsiri duk ka raina waɗannan to tafi mana wajen wasu ka koya ai akwai su a garin nan ko ka bar garin nan ka tafi kano ko sokoto ko katsina ko maiduguri duk akwai malamai je ka ci gaba da koyon karatu a gurin su mana in kai haka har yanzu dai kana saha karatu amma kai waɗanda suke ƴan uwanka kare na nasu saura kuma ba wanda kake saurara shi kanshi mala albanin sai kai wata shida baka ƙara jin wa'azin shi ƙwaya ɗaya ba sai dai irin waɗannan ƴan gidin gidin da ake sakawa a reels da tiktok su kake kalla kawai na, neman fitina ba wai asalin karatu ba kuma amma an goku har yanzu kai ma malami har yanzu kai ma ɗaya daga cikin manyan ɗaliban albani ne kana wakiltar da awar salafiya wannan duk sune fitar cikin al'umma jama'a wallahi duk sune saraka mu ji tsoron Allah mu dawo cikin hayyacin mu mu yi abin da zai amfane mu da a ce daga nan ka ce kai ba ɗaliban ilimi bane shikenan sai ka ci gaba da duniyancinka Allah ya kyauta yace a wa nasabu anfusahum hay'ata kibaril ulama daga nan ma yasa kafa kansa a matsayin wato kamar wakilai a babban majalisar malamai ta ƙasa eh su ne yanzu su ne malamai duk wata matsala ta fatawa su ne su ne masu kiran kansu da suna sheik su ne masu kiran kansu da suna allama su ne masu ganin cewa ai su yanzu fa malamai ne su ma kamar kowa kamar kowane malami idan wani ya musu magana cewa su daina yin haka sai su ce mahassadi ne ko maha'inci ne ko mai neman kaza ne ko yana bakin ciki ne da ɗauka da Allah ya ba su mudda'ina maqamatin fil ilmi lam yakun yadda iha ahadun min kibari mashayikhi kaji suna tutiyar wasu matsayi a ilimi wanda malamansu ma ba sa wannan tutiyar malamansu ma da suka rasu ko wanda suke raye babu wanda yake irin wannan rigima ba wani malamin da zaka ji yana irin cika bakin da su suke malamin da ya kanta da su bai wannan cika bakin wazada min fasadi ba'dihim wa qi'atuhum fi mashayikhihim wasu kuma suka ƙara akan wannan barna barna ta gaba shine kuma sai su fara aukawa malaman da suka karantar da su malamin da ya karantar da su yanzu ma bai ishe su su mutunta shi ko su girmama shi ko su bashi darajar Allah ya bashi ba wa ghairihim da ma wanda ba malaman su ba min ulama'il umma cikin malaman da ke cikin al'umma ba su kyala malaman su ba ballantana malaman da ba nasu ba fasaru min jundi shaytani wa awani suka zama cikin sojojin shaydan masu taimakawa shaydan wajen kara kawo barna a cikin al'umma na san wannan magana duk abin da ya sa kamar yadda faɗa jiya abin da ya sa muke jin katun na ratsa mu saboda abu ne da muke rayuwa a cikin shi abu ne da muke gani muke shaidawa Allah ka gafarta mana wa min hadha al-muntalaq ce to daga wannan gabar ne ta karrara daruratu tabyin nu'util ulama'ir rabbaniyin daga nan ne wato muka ga dacewar lalle akwai tsananin bukata zuwa ga bayyana siffofin malamai na kwarai li talabatil ilmi a bayyana wa ɗaliban ilimi ga fasuffofin malamai na ƙwarai kuna son harkar ilimi to malamai na gaskiya a tsawon tarihin ƙarnonin musulunci ga irin siffofinsu tun yanzu ka san cewa idan ka zama malami ko kuma tun yanzu kake ɗalibin ilimi ya kamata ka fara mumarasa ka fara practicing waɗannan halaye da ɗabi'u da yattakhiduhum qudwatan wa uswatan dan su riko da waɗannan siffofin a matsayin abun koyi madogara fi sabili tahsilil ilmi wajen samun karatu wa da'awati ila Allah da wajen kira zuwa ga Allah wa aidan yace ha ila yau kuma fa inna tajliyata tilka nu'uti was sifati wa isha'ataha bainan nas amrun yazidu min alwa'i dini lil umma yace bayyana waɗannan siffofi da yaɗa su a tsakanin mutane zai ƙara wayar da kan mutane a addinance mutane su gane cewa masu riko da addini fa ga irin siffofinsu wa yahsulu lahum furqanun yumayyizuna bihi bayn yumayyizuna bihi bayn haqqi wa batil kuma za a samu wani abun riko na bambanci tsakanin barna da gaskiya wato me ko a danga yi ma duk masu harkar ilimi kudin goro a ce duk mutane ne masu kaza yanzu kana da ma wanda za ka gane wani yana kan tafarki ne na gaskiya wani kuma kan tafarki mummuna kamar yadda misali lalacewar musulmi ta sa kafirai da waɗanda ba musulmai ba wasu ba sa iya gane menene musulunci mai kuma ɗabi'ar wasu musulman banza amma in suka karanta littattafan musulunci ƙur'ani da sunna suna iya ganewa sai su gane cewa to ashe waɗannan musulman da muke rayuwa da su su ne suka lalace a matsayin su na mutane amma addinin ga yadda yake saboda ka sai ga mutum ya musulunta ko ba mushi wazi ba in ya musulunta kuma ya dinga yin abin da ya gani a littafi Zaka wannan ire-iren bayanan za su bayyana asalin siffan malamai na kirki ko da ka ga wani malami yana abin da ba haka ba to ka mai hukunci iya shi kadai cewa shi ne ya lalace ya bi tafarkin da bai dace ba amma al'ummar malaman musulunci suna nan akan tafarkin su mai kyau kuma ba a rasa su a cikin mutane wallaha ta'ala nas'alu yace Allah madaukakin sarki muke roko أن ينفع بهذا بهذه الرسالة طلاب العلم والعلماء وأمم المسلمين الله كسا وند لتافي أمبان طالبين علمي سوني أصل وند أكن فاتا لتافي سنة يا أمبان ما معلمي يا أمبان أمبان سورا مسلمي وهو الموفق لكل خير الله شيكي بعد داتشيغ دكا الخير والهادي إلى سواء السبيل أخوكم محمد الثاني عمر موسى كانوا نيجيريا kwanan wata zulqa'ada wato watan da ya gabata kenan 1445 da kuma mayu ayar wato watan mayu ta shekara ta 2024 mun ji wannan jama'a wannan ita ce muqaddimar da malai rubuta sai ya ce makanatul ulama fil umma matsayin malamai a cikin al'umma wannan zance ne da an dade ana yin shi amma babu laifi a ƙara bin ta kan shi don a san cewa malamai wasu mutane ne na musamman a cikin al'umma musamman a wannan zamani da kamar da muka ambata da suka da suka da aka samu malamai ba sa son su bambance kansu daga mutane suna so su ma su bi sahun sauran gama garin mutane a duk abin da mutane suke yi shine sai mutane suke musu hukunci ne da suke wa gama garin mutane shine tsakani da Allah wannan ita ce gaskiya da yawa daga cikin malamai ko masu dingina ga sana'a ilimi ba sa jin cewa bari su fito da siffar da take irin tasu a abinda mutane suke shi masu suke to zaka sai mutane suna musu irin wannan kudin goron amma asali ya kamata ya zama malamai sun bambanta a yadda ake ganin su kamar yadda a da ko da akwai wani misconception amma al'ummar ƙasa Hausa tana kallon malamai a matsayin wasu mutane na musamman lokacin ma da ilimi bai kai haka yaduwa ba ana malami kallon wani mutumi ne na musamman har akwai abubuwan da ma ko da halas ne mutane suna ganin bai dace malami yayi ba to ana nan sai malamai suka yi yaki da wannan tunanin cewa su ma dole a bar su su rayu kaman kowane mutum to garin haka kuma suka rasa waccan martaba saboda komai da farashin shi komai yana da farashin shi yanzu sojoji jama'a ai mutane ne amma suna da code of ethics ba sa rayuwa kaman mutane in ma ba yanzu da abu ya lalace ba da za a ce misali za a cikin gonar ganye ko gaske aliyawar a ce an san gidan wani soja ne da soja bai sai raya cikin mutane saboda ba a so ya rayu da irin tunanin gama garin mutane malam ba haka ba ne dole anguwarsu daban sunan tabariki kai ma ka shiga wurin kasan ba irin kuma ne da suke rayuwarsu kai ma da shiga da kagansu saboda aka sai aka ci gaba da respecting ɗinsu ko aka ci gaba da mutunta su haka kalli farfesoshi ko a cikin makaranta kwatas ɗinsu daban kalli likitoci kwatas ɗinsu daban duk wasu mutane masu wani wata sana'a ta musamman haka ake killace su don su ci gaba da maintaining wannan status ko ɗin to haka ya kamata malamai su zama ko da ba a killace musu anguwarsu ba amma a cikin mutane a gansu da wata sima ta musamman wato nagarta ta bayyana su tare da su to da suka ƙin haka shikenan ya zama malami bikin gidan shi irin na kowa rigar shi irin ta kowa tunanin shi in za ka yi ganin malami a filin rawar siyasa kamfen ɗin siyasa ko ba addu'a ya je yi ko na siya wajen ba abinda aka je na shirme shi ma shi ya je yi za a iya samun shi a cikin wata badakala ta kuɗin makamai ta kuɗin marayu ta kaza ta kaza duk waɗannan abubuwan tun ana tolerating ana kau da kai ana kau da kai aka daina tolerating shi kenan shi ne wannan ta taɓar ta samu ta ɓangaren laifukan su malamai kenan shi sa duk wanda ya zo yana kokarin ya kawo musu gyara a ciki sai sun jawo shin shi kamar malam albani nan duk malamin da ya zo ya yi kururuwa cewa malamai ku gyara kaza to sai sun jawo shin shi ta bangaren al'umma kuma sai zama al'umma su kuma suna da wata kiyayya ta musamman da hassada ga malaman da suke kira zuwa ga Allah suna ganin waɗannan malaman sun takura musu a rayuwarsu da haka sai suka ɗauki ragamai yaƙan malaman wannan yakin ya zama wani sura shine ya ya degenerating zuwa ga abin da ake cikin yanzu ga Allah Allah ake wani malami ya wani kuskure a hukan shi kuskuren da in wani yayi za a nema mashi uzuri malami bai sai a bashi uzuri ba kuskuren magana ko tuntuban harshe ko ta mu'amala ba a san uzurin shi ba ba a san me ya faru ba to babu wanda zai bashi babu wanda zai daga mai kafa sai an ci mai mutunci saboda haka akwai bukata a sake tariya game da matsayin malamai don a san yaya abun yake malam yace lil ulama fi hadhihi al ummati makanatun azima wa yakfi dilalatan ala makanatihim kaunuhum warasat al anbiya malamai suna da babban matsayi a wannan al'umma da gaskiya abin da ya isa bayani wajen matsayin su shine kasancewar su magada annabawa fahum humatu dinil umma wa hurras aqidatiha sune masu kare addini masu gadin aqida su ne walƙa'imuna bi tasaddi da kulli man ya sa'a a jahidan kuma su ne masu miƙewa wajen tunkara duk wanda zai wani ƙoƙari da tashwihil islam duk wanda ke ƙoƙarin rikirkita musulunci to malamai su ne za su tunkare shi wannan kuma kowa ya da haka da aka hata masu jan haushin malaman za ka sa cewa malamai ya kamata ku yi magana akan kaza sun san cewa su ko sun yi magana ba ta da wani amfani suna jan haushin malama amma su ce ya kamata malamai su yi magana akan kaza ai su ya kamata su tashi su fada da kaza sai a buga maka a ce algata malam ya kamata ai huduba ko ai wa'azi akan kaza wato shi ya ga wata barna ya san kuma tafi karfin bakin sa sai ai malamai ba sa jin ba sa yin magana akan abu kaza barna ce wanda shi a ganin sa ya kamata a yi magana akai amma kuma shi ya san bai da bakin haka kaga kowa ya ba su wannan matsayin cewa matsayin su shine wato su tashi su fada da duk wata barna binashril aqaidi albatila wanda ke so ya bayyana mummuna aqida malamai ke tunkarar shi au tabannil afkar alhaddama ko wanda ya dauko wani mummunan tunani mai ruguza al'umma ya kawo shi cikin al'umma au iza'atil bid'i wal khurafat da mai yada bid'a da wato zance wanda yake na khurafa wanda yake mara asali ad-dakhilati alal islam wanda aka sadado da su aka shiga da su cikin musulunci fahum kama wasafahu al-imam Ahmad ibn Hanbal waɗannan malamai na musulunci kamar da Ahmad dan Hanbali siffanta su Allah ya gafarta mai da yake cewa yad'una man dalla ila al-huda sune masu kiran wanda ya bata zuwa ga shari'a wa yasbiruna minhum ala al-adha kuma su hakura da cutarwar da wanda suka kira din zai musu yuhyuna bi kitabillahi al-mauta da littafin Allah ubangiji ta'ala suke raye matattu wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama kuma suke warkar da masu makantar jahilci zuwa ga gani fakan min qatilin li iblis qad ahyawhu mutun da yawa iblis ya riga ya kashe shi da batar da shi da yayi malamai za su raya shi wa kam min dallin ta'ihin qad hadahu akwai kuma mutane da yawa wanda suke batattu sun bata hanya sai ainihin wato malamai su shiryatar da su zuwa hanya madaidaiciya wannan magana tana cikin tafin a alamul muwaqqi'i na ibn al-qayyim malam ya rubuta shi da alam domin akwai tattaunawa da malamai suka game da shin alam ne ko ilam tare da shi mashhur wanda malam ya dauko maganar daga taqiqin sa shi ya tafi akan cewa ilam ne ilamul muwaqqi'i wato sanar da masu yin signing a madadin Allah menene aikin su ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin amma wata nuska kuma tabbatacciya ta nuna cewa shi bin qayyim sunan tafin abun shi a alam a alamul muwaqqi'in wato sunayen mashahuran masu yin signing a madadin Allah da aka zaga a farkon tafin kuma sai da ya joro su su wane ne malaman fatawa a duniya tun daga cikin sahabbai zamani bayan zamani sai da ya kakkawo su sannan sai ta koma magana akan ka'idojin fatawa to wallahu alam ko ya zama wannan ko ya zama wancan duk ɗaya ne wallahu musta'an malam yace waradat nususun kathiratun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama tadullu ala fadli ulama'i wa idami makanatihim indallahi akwai nasoshi da yawa cikin alqur'ani da sunna da suka zo don bayani akan matsayin malamai da falalarsu a cikin al'umma da wurin Allah ubangiji mahaliccin su daga ciki Allah yana cewa cikin mujadala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin Ubangiji yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani a cikinku, waɗanda kuma aka ba su ilimi, Allah yana ɗaukaka su matsayi daban-daban mataki da yawa, darajojinsu a kan sauran mutane suna da yawa. Wa akhrajar darimi wal hakim, al'imamu darimi a cikin sunan ɗinsa da hakim a cikin musadarar sirwaito an ibn Abbas radiyallahu anhu ma ƙala, ibn Abbas ya ce, Yarfa'illahu allazina utul ilma Allah yana ɗaga waɗanda aka ba wa ilimi, alallazina amanu, yana ɗaga darajar waɗanda suke da ilimi akan sauran muminai bi darajatin. Ana yi kanta wannan a ce yarfa'i alal hikaya kenan ko yarfa'u, wato da darajoji mabambanta, wato masu ilimi a cikin muminai suke, amma sun fifici muminai da wasu darajoji, kowa iya martaba iliminsa da aikin da ya da ilimin, iya martaba darajojinsa. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي قال رضي الله عنه قال يتي ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان an ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wasu mutane guda biyu ahaduhuma abidun ɗayan su mai yawan bauta Allah ne mai yawan azumi da yawan tilawa da sallar dare da istighfari da sauransu wal akharu alimun ɗaya kuma malami ne masani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum wannan hadisi duk da yake an yi tattaunawa akan ingancinsa amma za ga shi malam ya karkata zuwa ga ingancinsa da shi da wasu malamai sai annabi ya ce musu falalar wato malamin nan akan mai bautar nan kamar falalata ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mafi karancin sahabbai daraja akan mafi karancin ku sahabbai wajen daraja kaga mutum ne mai daraja ko mun kankanta darajar shi a cikin sahabbai ko amma wane shi da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka mutum mai bauta mutum ne mai daraja a addinin musulunci amma wane shi da matakin malami saboda mene wajhul afdaliyya anna naf'al alimi muta'addin amfanin malami yana hawa kan sauran mutane wa naf'al ibadati qasirun amma amfanin bauta da kake kai kadai zai amfana azumi da kake yi da sallar dare da tilawa ladan naka ne kai kadai in ka shekara goma kana yin wannan ibadar ba za a ɗauki ladan a ba wani ba ran da ka mutu kuma lada ya tsaya a ce za ka shekara ma hamsin kana yi amma malami da ya shekara biyar yana karantarwa sai ya fi ka samun lada domin shi ladan karantarwarsa yana hawa kan duk wanda ya ji karatun da duk wanda ya koya da duk wanda ya aiki da shi da duk wanda ya je yaɗa kaga shi yana da continuation na lada yana da continuation na lada yace ma annal ilma fi nafsihi fardun tare da shi kanshi ilimi kuma dama farilla ne wa ziyadatul ibadati nafila shi kuma ƙari akan ibadoji na farilla nafila ne wannan fasara ita ce abinda mulla ali al-qari ya ambata a cikin mirqatu al-masabih sai malam yace wa yadullu ala hadha ma akhrajahu at-tabarani haka nan da gaskiya abinda ke nuna wannan akwai riwaya al-imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat kenan من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يتي معلم الخير يستغفر له كل شيء mai karantar da alkhairi komai da kowa suna nema mashi gafara a wurin Allah hatta alhitanu fil bihar hatta kifaye a cikin ruwa wannan hadisi ne ingantacce a Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha lamba hadisi na 325 wa ilhamul hitani listighfari lahum Allah ya kimsa wato abin nan kifaye su dinga yi ma mutane masu karantar da alkhairi nema musu gafara ne kila aka ce li annaha khuliqat li masalihi al-ibadi wa naf'ihim saboda su ma kifayen an halicce su ne dan maslahar bayi da amfani ga bayi bayin Allah wal ulama humul ladina yubayyinuna ma yahillu wa ma min hawa ma yahrum su ko malamai sune suke bayani akan duk wani abu da Allah ya halitta me ya halasta me bai halasta ba me ya halasta a ci me bai halasta a ci ba in an zo ci din ya ake yi da sauransu malamai suke wannan aikin wa yusuna bil ihsani ilaiha kuma sune suke koya mutane cewa in ma za a yanka dabba a kyautata mata wa nafi darari anha su suke hana a cutar da dabba saboda su kansu kifaye da sauran dabbobi suna amfanuwa da ilimin da malamai ke karantawa saboda su ma suna da maslaha a cikin abin da ake karantawa wannan sharhi ne da ibnu jama'a ya kawo a cikin littafin shi tazkiratu sami wal ulama'u wal umara'u hum wulatul amri alladhina tajibu ta'atu da malamai da masu mulki su ne shugabanni waɗanda ya zama wajibi a yi musu da'a fi ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam a cikin biyayyar Allah da manzansa kada a biye musu akan saban Allah amma za a yi musu biyayya akan duk abin da suke umarni matakan ba saban Allah bane me yasa saboda Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya kun da kai imani ku yi biyayya ga Allah da manzansa da kuma masu rike da al'amarin cikin ku fa akhraj al hakim min hadisi ali ibn abi talib an ibn abbas fi qawlihi ta'ala ibn abbas yake cewa wajen fassara wannan aya atiullahi wa atiur rasul ulil amri minkum yace ahlul fiqhi wad din wa ahlut ta'ati llahi alladhina yuallimuna an-nasa ma'ali dinihim wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar fa awjaba Allahu ta'atuhum yace daga cikin su akwai ulil amri akwai ma'abota fiqhu da sanin addini waɗanda suke wa Allah da'a kuma suke karantar da mutane abin da ya shafi addininsu gyaran addini suke umarni da kyakkyawa suke hani daga barin mummuna sai Allah ya ce a yi musu biyayya kaga hatta iyaye Allah cewa ya a gode musu a gode musu su ba cewa akai ba a gwama da'a su haka ati'u Allah wa ati'u rasula wa ati'u aba'akum anishkurli wa liwalidayka kaga su su malamai sai aka gwama biyayyar su da biyayyar Allah kamar da gwama biyayyar shugabanni da ta Allah wa bayyana al-Imam Ahmad rahimahullahu shiddata hajatin nasi ila al-ilm al-Imam Ahmad yana bayyana tsananin bukatar mutane zuwa ga ilimi wa annaha cewa kuma wannan bukata fauqa darurati at-ta'ami wash-sharab tafi matsayin wato bukatan mutane zuwa ga abinci da abin sha bata kai bukatar mutane zuwa ga ilimi mai nagarta ba faqala sai Ahmad dan Hanbali yake cewa annasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'ami wash-sharab mutane suna da tsananin bukata zuwa ga abinci da abin sha fiye da bukatar su zuwa ga ainihin wato suna da bukata zuwa ga ilimi fiye da bukatar su zuwa ga abinci da abin sha لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة saboda abinci da abin sha kakan buƙace shi ne a rana so biyu ko so uku wal ilmu yuhtaju ilayhi kulla waqtin shi kuma ilimi kana buƙatar shi ko da yaushe kamar numfashinka a tsananin ka ci abinci a rana so biyu ko so uku wataƙila su matun da haka suke yau laraba suna da al'adar ba sa cin abinci da sassafe sai hantsi ya yi shi suke ce ma algadat abincin kari kamar karfe sha ɗaya ko karfe goma sannan mutum zai karya to wai sake ci abinci ba kuma sai can gab da magariba shi suke ce ma al'asha wani kuma ba ma zai ci ba sai da daddare kusa da sallar isha shi suke ce ma al'asha to to kaga biyu kenan ko kuma irin namu wanda aka saba a karya ci abincin rana a ci abincin dare ko kuma tsanani ma a ci dai so biyar akwai al'adar da suke ci abinci so biyar a wuni to dai iyakaci dai ka ci ka ƙara ci an jima ka sake ci an jima ko jariri ne zai dinga dai hutawa amma shi ilimi a kowane numfashi naka kana da bukata ya zuwa ga gare shi wa yaqulu al-imam Abu Bakr al-Ajuri al-Ajuri mai littafin akhlaqul ulama in za ku yi tunawa mun karanta wannan maganar a cikin littafin shi na akhlaqul ulama yake cewa fama zannukum rahimakumullahu bi tariqin fihi afatun kathiratu me kake tsammani da wata hanya wadda ke cike da matsaloli masu yawa wa yahtajun nasu ila sulukihi fi lailatin zalma ko mutane suna da buƙatar za su wuce ta wannan hanya a cikin dare mai duhu fa illam yakun fihi misbahun wa illa tahayyaru idan akwai fitila a ciki to sun tsira in babu kudur su ga cikin rudani faqayyadallahu lahum fihi masabiha tudi'u lahum to sai Allah ya kawo musu fitilu wanda za su haska musu hanya fasalakuhu ala salamati wal afiyati suka bi hanyar cikin salin alin suka zauna lafiya thumma ja'a tabaqatun minan nas sai ga wasu kuma taron mutane labudda lahum min min as-suluki fihi suna so su masu sake bin hanyar fasalaku sai suka shiga fa baina mahum kadhalika suna cikin hanyar id atil masabihu sai kawai fitilun nan suka mutu fa baqu fi dhulma sai suka zama cikin duhu fa ma dhannukum bihim ya kuke zamanin zasu hakaza ulama fi nasi la ya'lamu kathirun minan nasi kaifa ada'ul fara'id wannan shine matsayin malamai a cikin mutane da dama daga cikin mutane ba su sanya za a gabatar da farillai ba wa kaifa istinabul maharim ya za a guje ma haramun ba wala kaifa yu'badullahu fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu ba sanya za a bautawa Allah ba ila bi baqa'il ulama sai da samuwar malamai wato inda akwai malamai sai a samu wancan hasken shine kamar hanya mai matsala amma ga haske nan zaka ga inda zaka bi inda kuma babu malamai shine kamar hanyar nan mai duhu da za gane bambancin wannan shine kalli bambancin birane inda akwai malamai duk da matsalolin da ake fama da su dinnan kuma kalli ƙauyuka inda babu malamai abu da kake gani cewa kamar ma'aluman ne min addini bi darura sai ga mutane ba su san shi mutane ba su iya alola ba ba su iya tsarki ba wani ma bai san in an yi an an yi tarayya aure ana yin wankan janaba ba shekara da shekaru kuma yana da aure wani ma bai yin azumin ramadana haka nan kawai ya ci abinci yana ganin kuma ba matsala bane wani bai san haramcin riba da haramcin zina da haramcin sata wallahi ba su sani ba su sani ba kwata-kwata kuma suna nan suna rayuwa da mu a cikin ƙasar nan tamu wataƙila daga zariya ɗin nan ko daga cikin birnin kano ko sokoto ko katsina ko gombe ko yola ko duk wani birni a ƙasar arewa akwai inda ba za ka yi tafiyar kilomita talatin wajen garin ba sai ka samu wannan matsala kilomita talatin wallahi sai ka samu mutanen da ba su san addini ba me yasa kuma saboda babu malamai a wurin gabaki daya magana a karanta qur'ani da tajwidi ko a haddace bata mata su ba to wannan shi zai nuna maka a cikin wani duhu suke kai kanka sai ka ji tsoron ma to waɗannan in sun mutu ya Allah ma zai yi da su tukuna ka rasa ma me zaka ci wani irin alhaki kuma ke kan malamai da suka taru a birane suka yi cincirindo suna ta rigima akan mukamai da masallatai da gasa akan motoci da riguna ga waɗannan bayan Allah suna cikin wannan damuwa wanda inda za a je a zauna a koya musu abinda suke so su sani ko ya zama wajibi gare su cikin wata biyu za su iya duk inda ka bi nan gabas da yamma kudu da arewa za ka samu wannan matsala to su ne kamar mutane da ke cikin wannan duhu hanya ba kyau sannan ga duhu babu haske to ya suka san za su illa bi baqa'il ulama sai akwai malamai fa idza mata al ulama'u tahayyara an-nas idan malamai suka mutu shin za ga mutane sun rude sun shiga cikin dimuwa wa darasa ilmu ilmi ya dashi shine ma'anar darasa ana bi mautihim ya kode a neme su a neme shi a rasa wa zaharul jahalu jahilci ya bayyana sakamakon mutuwar malamai da kare wasu wa safal allamatu ibn al-qayyim rahimahullahu al-ulama bi qawlihi ibn al-qayyim a cikin alamul muwaqqi'in yake sifanta malamai yana cewa yace fahum fil ardi bi manzilati an-nujumi fi sama su malamai a ƙasa kaman matsayin taurari ne a sama bihim ya hata dil jiranu al-hayranu fi dhalma wato wanda yake cikin rudani da malamai yake samu ya shirya ya bar duhunsa da yake ciki wazatun nasu ilaihim a'azamu min hadatihim ila ta'ami wa sharab bukatun mutane zuwa ga malamai tafi karfin bukatun su zuwa ga abinci da abin sha wa ta'atuhum biyayya ga malamai afradu alaihim min ta'atil ummahati wal aba tafi wajabta akan mutane fiye da da'ar uwaye mata da ubanni bi nassil kitabi Qur'ani ne faɗa haka qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum har zuwa ƙarshen aya kaga wannan ayar kamar da muka ji ta a baya Allah ya ce ya ku da kuka imani ku yi da'a ga Allah da manzansa da masu rike da al'amarin cikin ku fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kun yi jayayya akan wani abu ku koma da shi zuwa ga Allah da manzansa koma da abu zuwa ga Allah ga manzansa shine dai koma da shi zuwa ga abinda malai suka karanta da ku in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wa kullu ma yuzkaru min fadilati al-ilmi wal ulama inma huwa fi haqqi al-ulama al-amilina mala yace amma fa a sani duk abinda ake ambata game da falalan malamai din nan to fa ya shafi malamai ne masu aiki da ilimin su kawai malamai na kwarai din al-abraril muttaqina malaman kirki masu tsoron Allah alladhina qasadu bi ilmihim wajha Allahil karim wanda suke nufata da iliminsu neman yarda Allah mai girma wa zulfa ladaihi masu neman shiga da kusanci zuwa ga Allah fi jannatin na'im cikin aljannan ni'ima la man talabahu bi su'i niyyati wannan falala ba shafi wanda ya nemi ilimi da mummunan niyya ba aw khubthi tawiyatin ko da mummunan tunani ba aw li aghradin dunyawiyatin ko ya nemi ilimi don wata manufa ta duniya min jahil don samun ɗaukaka, au malin ko dukiya, au mukasaratin ko don ya nuna cewa ya fi kowa ilimi, fil atba'i wa tullab don ya fi kowa yawan ilimi da yawan mabiya da yawan ɗalibai, wanda ya haka baya ciki, ba sa ciki, kuma kamar yadda waccan falala take da girma, wanda ya wannan shi ma haka azaba shi ke da girma. Kamar yadda Allah ya gaya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a ninka musu lada in sai aikin alkhairi sannan kuma ta yi aikin banza Allah ya tsare su za a ninka yi za a fi lahal azabu da ifai kamar yadda muka misali da soja ne laifin da farar hula zai yi a mai hukunci in soja ya sai ninka mai wato yanzu aka samu wani farar hula da laifin yin wani zanga-zanga to za a mai hukunci ne da gwargwadon matsayin shi amma ka ce ga sojoji sun yi zanga-zanga duk kashe su za a yi saboda laifin su ya ninku a matsayin su na masu tsaron ƙasa ka taba jin koyajin aiki ko zanga zanga ko wani irin yanda asu suke tsolewa gwamnati ido din ka taba jin soja sun yi ba za ma ka taba jin labarin an biya su albashi ko ba a biya su ba an cuce su ba za ka taba jin labari to haka malamai suke tunda Allah ya musu daraja babba to kuma dole su taka tsantsan fiye da sauran mutane idan suka yi kuskure to kuskuren su zai iya finna sauran mutane matsala a wurin Allah Allah ya kyauta malam yace ulama isu'i ulama usu'i miyagun malamai sune kamar wato yanzu kamar subheading ne daga waccan magana cewa ba kowane malami ke samun duk wannan falalar ba sai malamin da ya katin shi dan Allah kuma ya nufaci Allah ba duniya yake nema ba amma wanda ya nufaci duniya ko ya nufaci neman girma ko neman ɗaukaka ta duniya to bai cikin wannan lissafin malam ya ce sana'atu da ilimi kasa'ir sana'i allati yumarisu hal insan sana'ar ilimi karatu da karantarwa da bincike da da'awa da rubuce-rubuce kamar sauran sana'o'i ne kamar likitanci da kafintanci da aikin noma da tela da sauran sana'ar da mutane suke yi yujadu min baini man ya ta'aqa hal arifuna biha kowace sana'a a cikin ta akwai masana ƙwararru zawu khibratin fiha wanda suke da gogewa wa humul ladhina yuhafiduna alaiha suke kiyaye wannan sana'a wa yahmuna himaha suke kiyaye katangun sana'ar wa ya'rifuna qadara man yuzawiluha su suka san darajar mai yin wannan sana'a su suke gane waye ya iya waye bai iya ba wa yujadu min bainihim ad-dukhala sannan ana samun kuma ‘yan shishigi, ‘yan kuci-ku ba mu, allazi na tasawwaru mihrabaha wanda suka tsallaka katanga wa dakhalu ha min gairi babiha suka shiga ba ta kofa ba ba haka bane kowace sana'a akwai asalin masu ita akwai kuma ‘yan shishigi da ‘yan bana iya a malanta akwai a soja akwai a ‘yan sanda akwai sojan gona yake cewa ko sannan akwai manoma na gaskiya akwai ‘yan kuci-ku ba mu akwai yan kasuwa na gaskiya akwai yan kuci ku bamu akwai likitoci na gaskiya injiniyoyi na gaskiya akwai ma'aikatan office na gaskiya akwai lauyoyi na gaskiya akwai yan kuci ku bamu wanda ba su tailor school ba ba su LLB ba amma sun saka bakin kaya suna cutar mutane akwai dan sanda wanda yake na ƙarya akwai wanda yake akwai boka na gaske boka ne da aljani na gaske akwai boka na ƙarya wanda kawai yaudarar mutane yake dabara kawai yake akwai 'yan siyasa na gaske wanda suka san me siyasa akwai kuma yan shishigi kowace sana'a haka to kowace sana'a akwai waɗanda su asalin masu sana'ar da sun gana banza suna ganewa da aka kaga ai yan sanda na gaske su sai kama yan sandan gona su sai kama sojan gona wanda ya shishigi ko masu kuɗi na gaske su suke gane cewa wani ba mai kuɗi bane ƙarya kawai yake cika baki yake amma mu talakawa ba ma ganewa likitoci na gaskiya idan ka kai musu prescription da sun gani san dan uwansu ne likita ko kuma irin waɗannan masu chemist din na anguwa masu karambani su ne ko kuma ɗan islamic chemist ne su ma yanzu an ci prescription suke islamic chemist namu na ina malam aliyu su ma yanzu suna ba da prescription akwai masu kwantar da mutane ba suna da suna da ward da suke clinic a cikinsa to su kowa na iya ganin waye na gaske a cikin sana'a shi waye ba na gaske ba yanzu idan kana da mota bakanike ne saba maka gyara idan wani tsautsayi ya sa mota ka ta lalace a hanya ka gamu da wani bakanike ya maka gyara mara kyau kai ba dole ka gane cewa wannan bakaniken ɗanɗan dagaji ba ne amma kana isowa garinku inda kanakawa na gaske suke za su ce to ai an yi kuskure kaza a wannan gyaran za su gaya maka da sun ji ƙaran motar za su gane to akwai duhala a kowace sana'a saboda haka mu gane wannan wata sunna ce ta Allah ba yadda aka iya da ita ba za a taɓa rasa ɗan shishigi a kowace sana'a ba ɗan tsallan ɓera to amma akwai buƙatar asalin masu sana'ar su tsara yadda za su dinga tantance waɗannan 'yan shishigin ana fidda su ana ware tsakuwa daga, daga aya yake cewa a wa dakhaluha min ghairi babiha wa asu fiha wa bismiha fasadin sun kawo barna a ciki فوجدوا فوجود الدخلاء في العلم وبين العلماء خطر جسيم على الدين وآله samun mabarnata da ƴan shishigi da ƴan bana na iya cikin haka ilimi babban matsala ce ga mutane a cikin addininsu id ifsaduhum la yaktasiru ala al-abdani fa hasab kuskuren da suke yi da da barnarsu ba ta tsayawa akan jiki kawai idan likita ya barna ya kuskure zai iya kashe mutumin da ya mishi tiyata ko ya mishi allura kadai amma idan malami mabarnaci ya barna to za ta wuce wannan mutumin da zuwa mutane da yawa bal yasilu ila alqulubi wal abdan yana kawo ga zakata afwan wal adiyan da addinin mutane wa kasratu haula'i dukhala ala sina'ati da ilmi awqa'u kathiran awqa'a kathiran min al'ammati fi hairatin azimatin yawan waɗannan 'yan shishigin a cikin addini cikin ilimin addini ya shigar da jama'a da dama cikin gama garin mutane cikin ɗimuwa mai girma hatta sa'uba ala alwahid minhum at-tamyizu baina alimin bi haqqin wa baina dakhilin za'if ya zama yana da wahala akan agun agun jahili ko gama garin mutum ya iya gane waye malami na gari na gaske waye ko malamin da ba na gaske ba ko da ya ji wani malami na gaske ya ce malam wani ba malami na gaske ba shi ba zai iya ganewa ba sai ga kamar hasara ce tsakanin malamai ta taso to kaga an sa mutane cikin dimuwa dauki dai duk wata matsala ta taso duk wata matsala take tasowa kowane mako kowane wata kowane shekara dauke ta ga yadda ake shiga rudani game da ita game da kaza game da kaza game da komai mai hukuncin kaza zaka ji rudani mai kaza ne in yazo mai hukuncin shi zaka ji rudani yana dauki in matsala nan ta cryptocurrency da mining jiru ɗanin da ake ciki sanda fiye sai fito jiru ɗanin da aka shiga matsalar azumin asabar matsalar sallar juma'a da idiyin sun haɗe matsalar ashura da kaza duk gasunan dai matsaloli kowace sai ka jiru ɗani mai yawa jiba irin yadda malaman islamiyya ke ruɗa mata akan matsalar haila da al'ada da biki da sauransu kullum suna cikin ruɗani ba sa iya tantance su wannan malamin islamiyya ne kaga shi an mushi nomenclature din shi malamin islamiyya duk da wani ya ce wai ina yawan ina cin mutuncin malamin islamiyya wani ya mun bokal cewa abin da nake faɗa bai dace ba nace kai hakuri saboda malamin islamiyya da nake nufi ina nufin malami wanda iya karatun shi iya na yaran nan ne da na matan auren nan to da ya tsaya iya wannan amma sai ya ɗauka shi malamin gari ne shi ma ko malamin al'umma ne dan an dan bashi dama islamiyya yayi JS3 a Islam ko yayi diploma a Yusuf Education ko ya dan yi BUK yayi diploma Arabic Islamic Studies aka bashi islamiyya wannan bai mai da shi malami fiye da na wannan islamiyya ba iya wannan yaran guda 18 sune kawai domin din shi to ya tsaya iya nan to amma babu ta yi ko da tambaya ya bada amsa ita ma ta je ta kara ba wata amsa cewa malamin su salamatu ya ce kaza kaga abu ya zama ya samu extension before you know it magana ta yaɗa gani to shi ne nake nufi da malamin islamiyya a yi haƙuri malamin islamiyya malam ya ce wala yu dakhilul ujubu bi an wujida dukhala'u fi sana'atil ilmi ma azimi sharafiha wala yu dakhiluka ujubu kada kai mamakin cewa an samu ƴan shishigi bakin haure a cikin sana'ar ilimi tare da girmanta wasilatuha bi wiratacin nubuwa da kuma alaƙarta da gadan annabawa karkai mamaki me yasa wa kaifa yasihu hadha ma anna ilma shari'ati min zadil akhirah ka dinga mamakin to me yasa za a samu wannan matsala tare da cewa ilimin shari'a ai ilimi ne na guzirin lahira wa anna qalibahu innama yaqsudu wajha llahi me yasa za a samu haka a cikin harkar ilimi bayan cewa mai neman ilimin addini ya kamata a ce lahira kawai yake nema idil ulama wa rasul anbiya ba maki mutun ya wannan mamaki walakin yanqadil ajabu hina natadhakkaru anna nubuwata nafsaha ma'a jalalatiha wa azimi qadariha qadidda'aha unasun zuran wa buhtana subhanallah zaka daina wannan mamaki idan ka tana cewa ita kanta annabta wanda malamai ke gogoriyan gadanta an samu 'yan shishigi da makaryata sun ce su annabawa ne anan Allah bai aiko su kan arewa dai kenan ko wannan ya warware maka duk wani mamaki ita kanta annabtar wanda sai in Allah ya bayar ne Allahu ya sani minal mala'ikati rusulan wa minan nas amma an samu masu tsaurin ido da iya rashin mutuncin da za su zo bainar jama'a su ce su ba annabawa ne kuma su shafa irin su toka su ci gaba da wannan kirarin an same su tun annabi na raye sallallahu alaihi wasallam ba su ji kunyar idansa ba ba su tsoron Allah ubangijinsu ba ba su ji kunyar mutanen da ke gane cewa ƙarya suke yi ba to ina kuma ga malanta ashe ya fi sauƙi kenan in an samu wanda ya da'awa akan asalin ashe ya fi sauƙi a samu wanda zai da'awa akan reshen ya ce hatta zahaba ba'aduhum bi qawli kathirin min bi uquli kathirin min nas kuma da suka yi da'awa annabtar an samu da dama daga cikin mutane masu hankali sun bi su fa afsadu alaihim aqidatahum suka bata musu aqidan su wa shari'atahum min amsalil kadhabil dajjalil aswad al-ansi wa tulaiha al-asadi kaman al-aswad al-ansi da tulaiha wa qad raja'a ila al-islam ba'da ba'du shi tulaiha ya dawo ya tuba wa suna islamuhu musulunci shi ya kyautata wa qatala fi sabilillah ta qutila shahidan fi ma'arikati nahawund an kashe shi a nahawunda yayi shahada Allah ya gafarta mishi amma akwai shi wancan ya mutu kafiri al-aswad hakanan musailamatul kazzab hakanan sajah sajah mace ce ma musailama ya aure ta ma gaba ɗaya ce shi annabi matar shi ma annabiya suka ci gaba da iya shegin sa aka kashe su to kuma tun daga na ake samun masu da'awa annabta har wannan zamanin da muke rayuwa so da kakai mamakin dan wani da'awar soja na ƙarya boka na ƙarya mai kuɗi na ƙarya malami na ƙarya kowane irin da'awa ta ƙarya ana iya samun wanda da ita in dai har mutane za su iya tsaurin idan su ce Allah ya aiko su amma kuma Allah bai aiko su wanda wannan ya daga cikin ƙarya mafi girma da Allah yake yake ki shine ka ce Allah ya aiko ka alhalin bai aiko ka ba to kaga ba mamaki da mutum ya ce ni masanin kaza ne alhalin kuma shi ba masanin kaza din nan Allah ya kyauta za mu saurara anan insha Allah mu juya kasadin mu wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi